أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون وبنجي لنا جاء منا yana gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yana gaya duk duniya ga baki da wannan ban tsoro da ake magana za a sha azaba azabar huni azabar khuldi to a cikin wannan duka inna awliya Allah su waliyan Allah kan haka la khawfun alaihim wala hum yahzanun ko kadan la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su babu ko bakin ciki gare su su waliyan Allah a nan waliyan Allah wato akwai wilaya khasa akwai wilaya amma dukkan musulmi ba adunin Allah ba ne duk wanda bai zama adunin Allah ba to waliyin Allah ne domin wutan lahira ubangiji na zalika jazawa da'illahi nar wutan lahira an shirya a sai ta makiya Allah idan musulmi ya fada a ciki to wani abu ne wanda ba yadda aka so ba ba shi wutar domin sa ba kamar sai an tarko ne don a kama gaziya dan akuya ya taka yin halaye irin waɗanda za su kai mutum wuta yana musulmi shi ke kai shi wuta amma ba don yana makiyin Allah ba to duk wanda yake ba makiyin Allah bane to wuta ba gidansa bane aljanna ita ce makomar masoya Allah to walittakan nan amma kowane musulmi masoyin Allah ne ma'anan masoyin Allah wallahu Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur dukkan mu'minai sun jinci Allah Allah ya jinci su to duka ka ko tana nan daban wannan kuma ne asiri ne na Allah wanda tsakaninsa da bayinsa su ainihin mu mutane da aka abu duniya an haɗa abu biyu ne aka ɗauko kai daga Allah daga fadan Allah ya ƙetaro alamul asrari ya ƙetaro alamul anwari aka kawo shi sai aka danko ƙasa aka cusa a cikin ƙasar to da aka cusa a cikin ƙasar ko kuma aka sake ajiye shi a ƙasar shi mutumin wato jikinsa an haɗa shi daga abubuwa iri-iri na ƙasa dawa ce ne shinkafa masara ganye mai gishiri nama abubuwa dai ga sunan to wannan da su aka tace aka gina wannan jiki da muke ɗauke da shi ba waɗannan kaɗai ba ko da abubuwan da aka yi amfani da su aka tafi ɗaura auren uwar mutum sun taimaka a cikin zuwan wannan jiki yana ƙoƙari in motoci aka hau aka je daura auren uwarsa rigunan da aka za aka je aka daura auren uwarsa da shimfiɗan da aka gaji aka tarar duk abu mai kyau da aka gani a wurin to sun taimaka cikin zuwan wannan jiki duniya suka teku shimfiɗa su kujeru abubuwan alaƙa sun taimaka cikin zuwan ta duniya to wannan jikin sai hankalinsa duka ya dubi ta wajen wanda suka taimaka a duniya yana son abinci yana son abin sha yana son nama yana son abin ruhuwa yana son shimfiɗa yana son kujera yana son mota yana son duk abubuwan da aka yi amfani da suka taimaka cikin zuwansa musamman kuɗi sun taimaka cikin zuwan wannan jiki duniya don hankalinsu yana kan waɗannan waɗanda suka biya bukatar aka kawo shi abincin da aka ci aka tace aka gina wannan kwayar jikin nasa wannan kwamfani na namiji da na mace din nan ruwan da aka tace aka gina wannan jikin to shi hankalinsa duk yana duban wannan abubuwan ne wanda suka taimaka aka kawo shi duniya to sai aka ɗauko rai wanda ba ruwansa shi ba ruwansa da kayan duniya aka ɗauko shi daga Allah sai aka zo aka cusa a cikin wannan jikin to kullum shi wannan jiki tsakaninsa da rai din nan da aka ɗauko daga Allah wanda ba ruwansa da komai sai Allah jiki kuma halittar Allah sai ka taimaka aka kawo shi ko kowa hankalinsa yana wajen wanda ya kawo shi shi rai Allah ne ya kawo shi ya sa shi aiki shi kuma jiki halitta ce ta tattaru ta kawo shi ka haɗa sai ya zama kamar misalin an ɗauko sakatare wanda ke na gwamnati ne ba a damu da garin da ya fito ba aka haɗa shi da dan siyasa shi dan siyasa kullum yana duka mutanen da ya musu alkawari a biya musu bukata shi ko sakataren dan da gwamnati ya kawo yana kiyaye kuɗin da gwamnatin da ta kawo shi kada lalata su a banza to sai aka haɗa su kowa yana aikin wanda ya kawo shi jiki yana aikin halitta wanda ta taimaka a kawo shi rai yana aikin Allah da ya miko shi shi hankalin rai kullum a sama ne wajen Allah shi ko jiki kullum ƙasa ne wajen waɗanda suka kawo shi aka ɗabi'ar ƙasa da in ka ɗauki hoji ƙasa cikin rijiya ko gaba duk wani wani ba zai huta a hanya ba shi hogen ya dinga ɗaya ana jin daɗi shi dai ƙasa dai ai ƙasa dai sai kuma ai sama dai ai sama dai aka ɗaure su tare a nan a duniya kuma inda aka kwari rai ba a haɗe tsakanin sama da ƙasa ba sai aka kawo shi a garin su jiki aka ajiye su sai Allah ya kawo alƙur'ani da annabawa mutan annabawan da da alƙur'ani namu kenan da annabin mu don a zo a hukunta tsakanin waɗannan kowanne a bashi haƙƙinsa shi jiki kullum yana tsabiya bukatar waɗanda suka kawo shi ko ya hukuta aka motsi shi kuma rai yana bukatar wanda ya kawo shi Allah da ya kawo shi yana neman a yi masa tauhidi maimakon tauhidin nan shi kuma jiki yana neman a yi masa a bashi numfashi Allah yana neman a yi masa sallah shi kuma jiki yana neman ruwan da sha Allah yana neman a yi zakka shi kuma jiki yana neman wani abinci wanda ya fi ruwa kauri mai kai abinci kauri ba kamar nono kamar obalci kamar sha'i Allah yana neman a yi azumi shi kuma jiki yana neman abinci mai gina jiki tuwo ne teba ne shinkafa ne Allah yana neman a aji biyar kenan ko da cikin an samu yana son nama amma fa lura su ai bai tabiya ko wanne sai su hada haka to idan jikin nan ya rin jarirai ya fisge shi ya dole ya zama ba'awan su ba shi ya aiki sai ran shi bai yadda ba shi ba shi ke kawo shi ba in aka yi rashin sa'a mataimakan jiki sun fi yawa shedanun mutane da shedanun aljanna to sai a kusa fitrai din nan ya rasa yadda zai yi ba ki daɗi an buga telefon daga fadan Allah ana neman sa sai nafsu da tufi in ita ce dama ku kaito nafsu idan ki ana neman abun Allah bai sai ce a baya nan baya kusa yana neman abun abun sharri da ce haka kai nan da nan ainihin ofisoshin suna nan daga ofishin akwai ofis na na nafsu shi da kusa shi da operator saboda shi akwai da shi saboda shi akwai na mala'iku saboda shi akwai matattara mahaɗan Allah da ba'awa to kullum da an bugo wannan shi rabbi za ka tafa duk abin da ka saba ba in ka saba yin sallah da yawa zikiri da yawa karatu qur'ani da yawa wannan aikin in in an yi za a buga waya ne zuwa ofishin mala'iku in ko ka saba da aikin banza to dama ofishin ne ofishin shedanu shi yana cikin jiki shedan yana cikin jiki ne inda shedan ya jiri min ibni adam majrad dam minhu su ko ofishin malaku na sama da wannan wurin wajen ruhi kusa da ruhi da hankali to haka idan wannan ya in abokanka ashararai ne sai su ja ka su hana aikin ruhi su hana aikin da mala'iku za su samu kullum aka buga waya sai nafsu ta rufe ta ce ba to so su musulunta to wannan idan hankalin mutum kullum kasa yake dubawa kullum kasa yake dubawa to shaidanun mutane da shaidanun aljana su ga jansa kasa ne kasa ne kasa ne in ku hankalin mutum yana dubawa wajen Allah sama sama to shi ruhin zai fizge shi sama sama ya yin ayyukan ibada da yawa to wanda ayyukan ibadansa suka yi yawa to sai ya zama musamman in yana yawan yin salatin annabi yawan yin ina illa ilaha illallah da yawa yana kulawa da sallah cikin jama'a in Allah ya daka mun yin mutunci Allah rubuta sunan da cikin mutanen da ake kira su kwadi da kenan to ko da yake abun wato hawa hawa ne su waliyan wanda suke nan al khususiyati masu karama hawan su hawan su ya kai tara akwai wanda suke cikin makamun islamin islam akwai na sama da su masu matsayin makamun imanul islam akwai na sama da su masu matsayin na ihsanul islam to wannan duka yanzu zamani ya wuce nan zamanin da ake cikin irin wannan suna islamul islam karamar su su yi amfani da jikuna za su amfani da jikuna su zo kira kowane jiki ya zo su tasarrufi da jiki za su hau za ki za su hau duk abubuwan mamaki za su yi wanda suka yi mukamun imanul islam su kuma wajen tunanin haddu a kasu da aka suke haddace kajin su ma da ke da haddace hadisi dubu ɗari uku ya haddace hadisi miliyon kamar amurin hanbal ya haddace hadisi miliyon da dubu ɗari uku wallafa littafi mai juz'i kamar dubu da ɗari uku kuma da ka yake wannan abin ga lokacin karamar tana cikin imanul islam kenan idan an wuce nan ta aka insanul islam to zai yi karamomi iri zai magana da mutanen nesa ya magana da su daga nesa kamar yadda ake salulan nan yanzu zai magana da mutane da yawa ko ba sa kusa in tashi zai tafi ba sai ya hauna ba nan zai taka taki biyu uku ya je wuri da yawa ya kai mukamul insanul islam kenan to in an wuce nan islamul imani za a kai su ne mubtada daga cikin waɗannan a yawancin karaman yan kadiriya a nan yake wanda na faɗi a nan suna kasa da yan kadiriya rufi da bulkadir shine farkon wanda ya fara ta'aka islamul imani a cikin musulunci na karama ya kai jama'ar su kai imanul iman har isan iman to yanzu lokaci ya wuce duk abin da aka zai na karamu na wanda ake amfani da jiki ko da ruhi da jiki ko da zuciya ko da hankali an wuce nan yanzu abin ya wuce karamomin waliyai bayan Allah yanzu ya kai tsakanin hankali ne da ruhi saboda haka ba su da tasarrufi cikin jikuna saboda haka duk waɗannan abubuwan mutanda an zubar a juji yanzu karamun mutanda duk an zubar a juji an wuce nan da tafiya a sama sai annabawa masu mu'jiza sai mala'iku sai waliyai masu karama da yin magana da nesa ganin nesa mil dubbai sai annabawa masu mu'jiza sai waliyai masu karama da yin abun mamaki iri-iri sai su to duk an zubar abin a juji tun da ke an wuce islamul islam imanul islam isanul islam an wuce islamul iman an wuce isan imanul iman an wuce isan iman to an wuce ikkuna duka kenan yanzu yanzu abubuwan duk sun wuce nan an zubar wa mutanen amerika da mutanen ingila da mutanen japan kafirai ma za su yi wani abin mamaki an wuce nan yanzu babban karamin da mutum zai ya zama bawan allah shine ya bi allah daidai ya bi annabi daidai ya so annabi fiye da yadda yake son ransa kamar zai mutu komi kuɗi komi mulki komi siyasa kar ya ji hankalin kai baka da allah shine babban karama yanzu in tafiya a sama ne arna suna tafiya a sama in ganin nesa ne ga sai layi me za ka yi ka nuna mutane kai wani abu na mamaki a yanzu ka zama bawan Allah ka yadda da alƙur'ani da abin da yake ciki duk ka so annan ba shakka ka fi son sa akan komai a duniya musamman in ka samu kharqul ada na wajen su yadda suke faɗin abubuwan su wannan shine makamumin na waliyai makamumin nasu wani abu ne wanda bai shafi irin mu ba ya shafi su waliyan ne amma muna jikin muna mu almajiran su ne muna duba littattafan su muke da damu faɗi wasu abubuwa daga cikin abubuwan su tun da ke mu almajiran shi Ibrahim ne shi ko almajiran shi Tijani radiyallahu anhu to wannan shine an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ta sauka shin su ali ne waliyan Allah ya rasulullah yace mutane ne wanda suke sun taru cikin soyayyan Allah ba kabila ta hada su ba ba dukiya ta haɗa su ba ba sarauta ta haɗa su ba son Allah da ambaton Allah shi ya haɗa musu zumunta hum jumma'un min nawazi al-kaba'ir yattabi'una ala zikri da muhabbatihi sannan yace ya faɗi abubuwa iri iri har ya kai wani wani hadisan suna da yawa akwai inda yake cewa ana yi musu albishir kamar yadda zai zo anan ayar gaba albishir da mu rubuce bila ta dina filakira yadda ana yi musu albishir tun ba su mutu ba za a yi musu albishir wato ran da za su mutu Allah zai turo mala'iku innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزلوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم ألا ليك مكان أتبعكم ملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون آه كما يد حديث أبو هريرة ليك cewa من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا من تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا من ت... ومن اتاني يمشي اتيت هرولة waɗannan duka abubuwan da ake faɗi na karamun waliyai ne cikin hadisi wannan shi ne a takaice ko yanzu in mutum ya dukufa ga alkur'ani a gabanka ga istighfari ga sadaqatin annabi ga la ilaha illallah kuma karka yadda ka cuci mutane komi ibadar ka fa in kana cutar mutane za a biya bashi da ibadar ka amma in kana nan ka fuskanci Allah din da neman ka zama bawan Allah da yawan salatin annabi da yawa kamun ka mutu Allah mai da kai bawa daga cikin bayin Allah ba a gajiyar da Allah komi munin zamani shi Allah yana nan shi bai canja ba ko mujizar annabi ba ta canja ba kuma darajojin ba canja ba saboda haka ai kyakkyawan zato da Allah fuskanci Allah duk abin da Allah yake ba mutane da zai ba mutane yanzu annabci ne kawai an riga an rufe amma walittaka da komai abin da ka sani ana ne ana nema kuma ana samu saboda haka a yawanta gyaran zuciya ga dabla man tazakki wa zakar marabbi fasalli wajiji ina ce nafsi ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ga dabla man zakkaha wa arka man dassaha kar mutum bi son zuciya in ka bi son zuciya Allah ce na rantse da zati na wanda ni ne na yi zuciyar adam na yi mata ilhamin fajici na yi mata ilhamin tsoron Allah wata Allah wai alimukum Allah in ka bi Allah Allah da kansa ne zai baka ilimi ko malamai ba su gane ba kai Allah zai gane da kai tsakanin karshe in kuma ka bi son zuciya to ka da kamun da saha ka dabla man zakka in ka tsarkake zuciyarka ka fuskanci shawon ayyuka ka fuskanci bayin Allah ka fuskanci fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da shi Ibrahim ke cewa Allah ja'al lil mukhtar bil hubb mu'ridan an yujita fi al masa'il min fawqi yace kai bawan Allah zubar da komai ka tafi ka je ka zauna wajen annabi wallahi in ka yi haka duk abin da wani dan adam yake nema kai sai ka sun kuma ka samu abu a kasa ko menene ka zubar da komai ko afadan annabi in kai haka duk abin da dan adam yake nema kai ka wuce wurin sai dai ka sunkuya ka dauka in kana nema abu wajen gajere kai dogo ne ya zaka yi sai ka sunkuya yace ana ji ali sir mukhtar bil hubb muridan an yuri ta'ti lil matalib min fawq abin da yake nema ka koma wajen annabi ta mun ya koma kasa da kai amma in ka biye wa sun zuciya ka tabba man zakkaha wa qad khaba man dassaha da aka ce dassaha waɗansu mutane lokacin da wasu suke ta istighfari su wanke zuciyarsu ta yi kyau su goge ta shi ku ya tubuɗa ta a cikin ƙasa ko ya tubuɗa ta wasu lokacin da wasu suke yawan salatin annabi su kulla soyayya tsakanin su da annabi ta ƙarfi waɗansu kan lokacin sun turbuɗe zuciya da cikin fitsari lokacin da waɗansu ke neman gane wasu lamura na gyaran tsakaninsu da Allah waɗansu ba sun turba da zuciyarsu a cikin a cikin kashi lokacin da mutane suke banta komai su koma ga Allah waɗansu ba sun turba da zuciyarsu cikin kwatami ya ake turba da zuciya cikin kasa mutumin da bai damu da komai ba ya fi duniya bai damu da neman kuɗi ba bai damu da neman sarauta shi ne kawai ya ba mutane dariya a yi dariya kawai banza dan haka aka halice ka ba neman duniya ba neman lahira kawai ka ga da mutane ka yi dariya shikenan wanda ya turbuda zuciyarsa a cikin ƙasa lokacin da bayan Allah mutanen kirki suke istighfari shi da su tasu ya ake turbuda zuciya cikin tsari mutumin da aka jarrabe da son matan banza in yi shi kuma maganan matan banza ke tunani in yi magana ma maganan matan banza ke aikin banza ya turbuda zuciyarsa cikin tsari lokacin da waɗansu suke tayin sati annabi suna kullu zumunta soyayya tsakanin su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ka turbuda zuciya cikin kashi wani kuwa abin da dame shi abin ya abinci kawai wanda abinci kawai abin da duk yaushe yan kuciyawa ne an da kawai maganar da ne ake neman ake neman halal yanzu halal ta neman ta ake a guje ba a maganar halal yanzu a'udhu billahi shi dai abinci samu dai ko ta kowace hanya abinci dai lokacin da waɗansu suke neman su gyara tsakaninsu da Allah shi ko nima yake ɓata tsakaninsu da Allah ta wajen neman abinci ya tafi da zuciya cikin kashi da abinci kashi ne lokacin da wasu mutane suke neman su koma fadan Allah har su mance da kuɗi sai Allah to wani kuma nema yake turku da zuciyarsa cikin kwatami kazan kwatami wato kwatami akwai fitsarin akwai kashin akwai jinin akwai duk abin da baka zato mummuna yana cikin kwatami to wanda zai sa duniya a gaba ce kai wato sarautar nan da nake ne wallahi duk abin da aka ce in yi in dai in na yi zan samu wallahi komai gudun abin zan yi sarauta kenan abin da na sa a gaban nan nawa a ce ga wani abu in na yi shi zan samu wallahi komai gudun abin zan yi shi sarauta kenan sun mance komi da mutuwa da tashi da ko sun mance sai sarauta kawai to wannan sun turbuda zuciyarsu cikin kwatami saboda haka Allah yake cewa wa nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى كما أنت ما كتب يا ubangiji kana mana maganar goge zuciya ta yi kyau mun san yadda ake goge gilas yadda ake goge hakori yadda ake goge mota yadda ake goge riga ita zuciya ya za ake goge ta ne yace ka dafla amman tazakke wa zakara isma rabbihi fasalli yawanta zikirin Allah yawanta karatun Qur'ani yawanta sallah da shi ake goge zuciya اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء المنكر ولذكر الله اكبر da haka ake goge zuciya saboda haka fuskantar waɗannan irin harkoki shi ne ake kiran sa taka fuskantar harkokin kasa lalace ku shi ne lalace Allah kiyaye mu duk musulmi waliyi ne in ba ta tsakaninsa da Allah ba to amma wani taka ta makami wannan ko wani abu ne daban sai ka bi masu adin watakila inda rabanka kamun ka mutu sai ka rubuta sunanka inda baka zato abun ne yarda ne tunda waliyi zai ce sunan su radiyallahu anhu Allah ya yarda da su to in Allah yana ganin ka tare da su wataƙila wata sai Allah yarda kai ba ka mun ka mutu wani shi cikin sauri daga Allah babu Allah Allah la khafun alaihim wala hum yahzanun sunna alladhina amanu wa taqna mai shiga wajiba a dariƙa tijani an shiga ba haka ba a rata da wata dariƙa ba a ziyarar wata dariƙa da suke cikin dariƙa za a kula da sallah cikin jama'a za a girma iyaye musu biyayya za a jami'in wazifa jami'in cikin jama'a ba a shanta ba ka yarda na baka dai gashe tu jami kaje a koya maka yadda ake lazimi da wasu yadda kin yunwa
الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون kamar an tambaya ne ya ubangiji su waliyan yaya suke ne waliyan naka masu tafiya a sama ne ko masu tafiya taku din sun kai garin da suke so ne ko wanda za su yaye mutane su gane san duniya ne ko a ce allazina amanu wa kanu yattaqun masu imani da tsoron Allah su ne waliye duk wani abu mamaki mafi dahi in ba imani ba tsoron Allah istidraji ne imani da tsoron Allah shine walittaka mutane su kokari su kikkiawan imani tsakanin su da Allah tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ji tsoron Allah tsoron Allah kuma tsayawa cikin haddi abinda aka ce kayi kayi abinda aka ce ka bari ka bari wanda ka kasa ka tuba لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشر في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم سوى لي الله دينا لهم البشر في الحياة الدنيا في الآخرة akwai albishir wanda Allah zai musu tun daga nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ru'ya salihah yara al-mu'min utura lahu cikin hadisin turmuzi yace kikkiawan mafarki yana daga cikin wannan mutum yayi mafarki ya gani ko ai mafarki a gane masa misalin kai mafarki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in kana mafarki kana ganin annabi to wannan albishir ne don annabi sallallahu alaihi wasallam shedan baya shiga cikin surarsa a ganshi inda mutum ya mafarki a ga annabi to shi ya gani in ka gan shi baki ne ma shi ba baki bane amma cikin sauran halinka ne da sauran baki shi za ka gan shi baki ba za ka gan shi gurguwa ba za ka gan shi makaho ba ba za ka gan shi kuturu ba za ka gan shi dai ko ba kamar yadda ake so ba amma za ka yi mafarkinsa ne da mutumin da ka fi girmamawa yawanci haka ake ganinsa kuma ko wani ya maka mafarkin na ai mafarki na ga annabi na ganka tare da shi kaga shi kenan wannan ma ai mafarki magana ce ar-ru'ya salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min nubuwa kyakkyawan mafarki kashi ɗaya ne daga cikin kashin annabci arba'in da shida domin lokacin da aka aiko annabi aka bashi qur'ani cikin watan azumi ne shawwal zulqa'da zulhajji al-muharram safar sai rabiul awwal tukunna alqur'ani ya iso hannunsa wata shida kenan wannan lokaci duka mafarki shi ke aiki wahayin nasu da mafarki ake yi komai da mafarki ke gani to wata shida din nan sun hayi na mafarki ya zauna a makka yana annabi shekara goma sha uku ya zauna a madina yana annabi mai isar da aika shekara goma in an haɗa shekara ishirin da uku kenan a wata shida sau ishirin da uku nawa zai zama wata shida sau ishirin da uku na arba'in da shida kenan wata shida sau ishirin da uku shine arba'in da shida yace to wata shida nan da na yi ga qur'ani na wani amma ba a bani shi ba ga annabci da manzanci na wani amma ba a bani shi ba tsakanin da sai mafarki mai kyau sai mafarki sai mafarki lokaci yana zuwa kogo yana shirye shiryen karban qur'ani yana yawan haduwa da yawan zikiri burhatu ya ta ta hannasu to kyakkyawan mafarki yanki ne daga cikin yankin annabci arba'in da shida yana cewa annabci ne daga gare ni ya wuce amma sabar mu bashirat albishir yana nan mutum ya farki daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaishe ba ba cikin farki ba wannan abu ne mai sauki a wurin su bayin Allah kamar yadda kake ganin satellite kaga mutanen ko wani gari kaga mutanen Makka suna sallah ga sunan ba farki ba da ka wasu suna ganin annabi ko a yanzu to wannan albishir kenan wanda mutum zai gani ko a gane masa Allah ya sa mu daga ciki duk bawan Allah mutum annabi duk abin da Allah yake ba zai iya zai bashi ba wanda yake da mai gida ka mu mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya mutanna zai ba mu fiye da shi tunda mu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ne sunna allazina amanu wa kanu yattaqun su waliyai din nan su ne allazina amanu wanda suka yi cikakken imani wa kanu yattaquna kuma masu tsoron Allah ne tsoron Allah hawa na uku ba hawa na farko ko na biyu ba hawa na uku musamman kenan hawa na uku din domin hawan tsoron Allah na farko wata unnara lati uddat kifi ku ji tsoron shiga wuta ku daina bautan dodo ku ji tsoron shiga wuta tsoron Allah kenan na farko tsoron Allah na biyu ya yi nasu ta rabbakum ka ji tsoron Allah ubangijinka ka ji tsoron saba masa kenan ka ji tsoron saba wa Allah to tsoro na uku na ƙarshe shine ka ji tsoron haɗa wa Allah komi wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an ka watsar da komi ka koma ga Allah to shine tsoron Allah na ƙarshe lahumul bushri fil hayati dunya fil akhirah la tabdil kalimatillah zalika huwal fawzul azim wa innam bayin Allah Allah ya shirya musu albijir duniya da lahira za su yi mafarki mai kyau za a garin nan ne wani ke gaya mini wani mutum aka yi masa wa'azi ya bar ɗariƙa tijaniya to da ya bar ɗariƙa tijaniya sai ya koma wajen malamin na sai ce malam dai tunda na bar ɗariƙa tijaniya har yau ban sake farki na ga annabi ba to da ya kake ganin sa yace wallahi ina ganin sa da amma tunda na bar ɗariƙa tijaniya dai na ganin farkin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to da ya kake ganin sa yace to annabi ga in an gaishe farki ba hadisai sun ce duk yanda an gaishe shi ya gani ba to ai kokari a ta yawan zikirin Allah don a sarkake zuciya madubin da yake hangen abubuwa din kenan allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya fil akhirah suna da albishir duniya da lahira a nan duniya ran da za su mutu inda allazina qalu rabbuna allah summa istaqamu tanzal alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ran tashin kiyama kuma wa tatalaqahumul malaika hada yawmukum alladhi kuntum tu'adun wato in an tashi da firgita da tsoro su sai mala'iku ne za su tare su albishirunku albishirunku ku zo ku hau dabbobi ku je ga ku je ku je wurin Allah ku hau dabbobi yawmu nashrul muttaqina ila rahman wafdan albishirunku wannan الآخرة يبشرهم ربهم برضوان وجنات Allah yana musu albishir wa bashirhum bi maghfiratin wa rizqin karim za su samu albishir daga Allah na mala'iku la tabdila khalqillah la la tabdila li kalimatillah kalmomin Allah na cewa idan mutum ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki Allah zai shigar da shi aljanna yi bashirun rabbun birizwanin wa jannatin Allah zai masa albishir da aljanna da yarda mala'iku za su yi masa albishir tun daga duniya mala'iku za su tare shi a ranar lahira a filin kiyama su kai shi karkashin al'arshi cikin inuwa wannan Allah ba zai canja wannan ba wanda kuma za musu azaban wannan ma Allah ba zai canja ba sai da in sun tuba an yafe zalika huwal fawzul azim samun wannan abu tun daga duniya ka yi imani da Allah ka yi kyakkyawan aiki ka mai da kanka wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sallami komai ka koma wajensa ka samu yardan Allah samun wannan shine alfawzul azim babban rabo kenan Allah ya ba mu ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يهزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم يا رسول الله maganan su da suke faɗa maka masu muni mace hazal wadu in kuntum sadiqina cewa shin wannan alƙawarin wannan alƙawarin da aka ce za a za a yi tashin kiyama za a yi mana azaba in mun kika din an kikan har ya to wannan dukkan ya dame ka kar ya bata maka rai ya rasulullahi irin maganganun banzan da suke faɗi dukkan ya bata maka rai lan numil ka hatta tufajjir lana min ardiyan bu'a aw takun laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjir lana har khilala tabdira aw tusqida as-samaa'a kama za'amta lana kisafan aw ta'ti billahi wal malaikati qabila aw yakun laka baytun min zukhrufin aw tarqi fis samaa'i wa lan numil ka hatta tunzila kitabun naqru qul subhana rabbi karka damu karka damu har kuntu illa basharar rasula duk waɗannan maganganu kar su dame ka yanzu kar kai bakin ciki innal izzata lillahi jami'a to daukaka duk tana wurin Allah gaba daya walillahi izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin dukkan daukaka subhana rabbika rabbil izzati dukkan daukaka tana wurin Allah sai kuma daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wanda suka yi imani suka samu yardan Allah innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul alim Allah shi yana ji yana sani da abin da ake maka duka kai hakuri in ka kaura ka koma madina ka bar wannan gari to za a baka takobi ka yaƙe su a baka nasara ka halakar da kafirai ya rasulullah kai hakuri ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض آه وما يتبع الذين يدعون من دون شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون maganar da kafirai suke faɗi a can baya suna ce haula shifa'auna inda Allah wannan dodannin nan su ne za su cece mu wajen Allah to ya fito fili dai kai ka riga ka gani ya zama ƙarya har na nuna maka yadda abin zai faru a lahira na gaya maka yadda abin zai faru a lahira to ka gaya musu ala inna lillahi man fis samawati man fil ardi duk wanda yake sama na mala'iku da waɗansu arwahu wa man fil ardi da duk wanda suke ƙasa na mutane da mala'iku wannan tagalibu man yaƙin kenan an rinjayar da masu hankali in an ce ala inna lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi duk abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk na Allah ne to an rinjayar da mafiya yawa in an ce man fi samawati wa man fi ardi kamar yadda yazo sau hudu cikin alqur'ani to an nan an rinjayar da mafiya muhimmanci annabawa wanda suke gasu a fadan Allah daga su sai mala'iku daga su sai sai rayuka tubabbu rai kowane iri ba kafiri ba ne rai in mujarradi ne to ba kafiri ba ne ba zai zama kafiri ba sai ya dawo inda zuciya take hankali ya dubi ƙasa to nan ne jikin zai zama kafiri ya faɗa da rai ɗin rai yana duban wajen Allah an ki maganarsa sai a tura hoton rai hoton rai ya shiga cikin jikin wato kamar yanzu misali mutum yana da rai an ɗauki hotonsa a cikin talabijin ko ya mutu in an sa talabijin zaka yana motsi to ai da jikinsa da hoton ran ne aka ɗauka yasa ba za su yanzu tun da yake ya riga ya mutu ko an sa talabijin ba zai motsi ba a'a in an sa sai ya motsi to hoton ran za a ɗauka sai a cusa wa jikin to su je su yi ta shedanci ana kiransa annafsul hayawaniya wato rai na dabbanci to an yi fada da rai na kirki din shi yana wajen Allah to da annabawan nan da mala'ikun nan da waɗannan rayuka dukkan su gabaki ɗaya waɗanda ba sa sabon Allah din nan to duka man ne man to in an zo nan ƙasa kuma da mu mutane da aljannu da mala'ikun da aka turo aiki dukan su man ne masu hankali ne to amma in an koma an ce ma fi samawati su al'arshi su afla su rayu su taurari su gizagizai su abubuwa su su ɗin ma fi samawati wa ma fi su ne kuma ake ake magana in an taho daga an wuto inda annabawa suke arzu inda mala'iku suke a ƙarƙashin ayyuka zallan su suke a turi sai a wuto inda suke nan amma an samu su riguna na haske cikin hankali da zuciya muke to in an sauko inda jibbin a suke inda nan muke an kuto sama ta duniya an wo kasa to za a samu an asin fir'auku sai a samu wuta a samu iska a samu ruwa sai a samu kasa kasa kuma sai a samu a samu adinan ciki abubuwan tonon albarkatun cikin kasa gaba da kome ne dukkan su ma ne sai a fito kuma a samu a samu masu kai wanda ba sa tashi ba sa tafiya ko ina su ne na ba ta gire-gire suna da kai da zai kashe ka fasa dutse ko shekara nawa ka dawo za ka da ramin amma in ka tafi a ce mai rai in ka sake dawo sai ka yato ashe yana da rai to amma ba zai tafi ba ba kun tafi ba ita gafin sauku za ta fito ta wuce masu kai marasa mu marasa tafiya sai a zo masu rai masu tafiya su ne dabbobi dukkan su ma'ani dabbobin cikin ruwa dabbobin tudu dabbobin ina ne duk ma ne sannan sai iso wajen aljannu jikkunan aljannu sannan sai iso wajen jikkunan mu wajen hada daga jikkunan mu to sai in an wuce inda muke jikkunan mu sai a fara komawa kuma a ta kudura da irada da ilmu da hayatu sai a koma a koma komai ya zama babu a koma wajen Allah kuma ya dace da a kasu yau da asirar to in ce ma fi samawati wa ma fil ardi abin da aka faɗa kenan in ce man fi samawati wa man fil ardi abin da aka faɗa kenan duk na Allah ne man fi samawati wa man fil ardi duk wanda yake sama mai hankali duk wanda yake kasa mai hankali duk kayan Allah ne Allah ba shi da da ba shi da abokin tarayya in kullu man fi samawati wa ardi illa atir rahmani abda komi bawan Allah ne ara inal ila mulki samawati wa mulki ardi kuma yattaqu min dullahi shuraka arna abin da suke bauta wannan ƙarya suke yi ba abokan tarayyar Allah bane kayan mashuraka ba abokan tarayyar Allah bane kayan Allah ne annabi Isa kayan Allah ne Uzairu kayan Allah ne mala'iku kayan Allah ne dodanni kayan Allah ne gatin da ake bautawa a bar Allah kayan Allah ne komai na Allah ne وما يتبعون إلا شركاء إن يتبعون إلا الظن كيف سنا بين ذاتو إيه أيوت دكا كلو سنا الأنثى هل أكيد يكون هذا أمفاني سنا كم ونن ذاتو wai mu illa ya sun ƙarya suke yi ba wani Allah abin bautawa sai Allah na gaskiya mu'li'ul haq والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مسرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هو شيء الله نم مي سما مي كسا مي كومي مي كوا دينن هو شيء ني الذي كما يد يفدا muka farkon suran nan jara shamsa biya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila itaram ad-din wal hisaba ya sanya muku jalakum layla litaskunu fihi yayi muku dare don a samu hutawa yasa daren da duhu don a samu natsuwa a samu hutawa domin da an bar rana ko da ranar ba ta zafi saboda kwaɗayin dukiya mutane ba za su damu hutawa wani ba zai iya hutawa ba yana aikin har ya faɗi ya mutu kama in dare ya yi komi ya kwace to dole sa ne ya kwanta ya huta wala jala kuma lalle taskuru fihi wan nahara mubtiran ya sanya muku dare da duhu don hankalinku ya kwanta ku natsu ku huta da wahalan da kuka sha da rana wan nahara ya sanya muku rana ko mubtiran mai gani wato ga rana nan tana jarcen biya'an wal qamara nuran don ku gani a haskaka muku ku ga inda za ku yi aiki kuma ranar ita ce take nunar muku da amfanin abincinku kuma sai aka yi hukunci da yake dare da rana awa 24 ne sai aka ba jikin nan wannan wanda yake neman ya huta ɗin aka ba shi awa takwas a je a jefar da shi ko kan katifa ko kan tabarma ko a ƙasa a je jefar da shi ya huta awa takwas aka ba shi tun da karfe goma bayan karfe goma shi ko wannan rai baya son hutawa shi baya son huta mu ne aikinsa ba ya son hutawa to shi sai a raba su sai a bar zare tsakanin su shi ne numfashi hi hi hi hu hu hu to alamun bai mutu ba kenan an jefar da wannan jiki ya je ya huta an ba shi awa takwas to da rana an ba an hada su ya ɗauki wannan jiki ya je a nemi abincin duniya da abincin lahira awa takwas shi ne tun daga karfe bakwai tun daga karfe shida misali shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya to daga nan za a ce ana kiranka ka shirya maganar sallan azahar tun daga karfe to daga nan kuma zuwa karfe biyu ka yi sallan azahar ka samu hutawa har yanzu ka ci abincin da ka nema da rana ka huta awa biyu awa biyun nan la'asar ta yi kenan lokacin da ya kamata a gaida manya a gaida masoya a ji daɗi to wanda za ka fara gayarwa daga cikin manya ɗin masoya masu kyauta maka ɗin Allah ka zo kai sallar la'asar in kai sallar la'asar to a baka awa biyu rana za ta faɗi to rana ta faɗi mala'ikun dare za su karbi aiki mala'ikun rana za su na rana za su tafi na dare za su kama aiki a same ka lokacin su yi maka shaida yadda suka ganka lokacin da ake sallar safe masu zuwa na rana sun zo masu dare za su kuma suka ganka kana sallar safe suka yi maka shaida yanzu ma su ganka lokacin faduwar rana ana sallar magariba da kai in kai sallar magariba bayan awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi to ka je ka ci abincinka ka zo ka yi ban kwana da Allah ka je ka zubar da jikin naka har yanzu awa takwas goma ko sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu karfe uku karfe hudu karfe biyar to karfe shida ya dawo tsakanin biyar da shi sai kai sallah sannan ka koma awa takwas shi hutawan jiki an ba shi awa takwas haɗuwar su aikin duniya da lahira an ba su awa takwas kuma wannan wanda ya shafe su tsakaninsu da juna su da ganin wannan tafi wannan yiwo wannan yiwo wancan shi kuma awa biyu a rabi to wannan shine hukunci da Allah ya musu na gaskiya kowanne ya ba kullu zai haqqin haqqahu kowanne an bashi haƙƙin sa huwa alladhi ja'ala lakum layla libasan wa nahara ma'ashan layla libasan nahara ma'ashan idan kun yi wa nahara mubtira inna fi zalika la ayatin liqaumin yasma'una a cikin wannan bayanai da muke yi inji Allah ya isa ayoyi masu yin bayani liqaumin ga mutane yasma'una masu ji ji irin na lura na karba
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون اتجن كافرين ba wai dodanni ba ko masu bauta waɗansu manyan mutane daga cikin manyan bayin Allah ba ko kattin mutanen duniya ba akwai wanda suka mummunan ƙarya suka ce wai Allah yana da da قالت اليهود ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم مغنم بنزاني اتن اباكين سو قال اتخذ الله ولدا وي الله يا ريك دا سبحانه سبحانه wannan magana ta koru ga Allah ai mai neman da wanda yake matalauci ne yana neman dan nan ya taimaka masa wajen neman abinci ko ko mai gajiya ne yana neman iya tsuba ya gaji dan nan ya dawo ya zama karfin sa ko ko ko mai mutuwa ne in ya mutu dan nan ya gaje shi ko ko wanda yake tsoron wani abu kar ya sa'ade shi ne ƴaƴansa in sun kewaye shi za su taimaka masa to Allah a duk wannan sun koru gare shi me Allah zai yi da da da aika ayin wasa ne na mutanen da aka fare su wanda aka haifa su da suke neman su aihu wanda aka haifa su ne neman suke neman su aihu amma Allah ai ganiyun ya wadata ga barin irin waɗannan yana cewa da yana yin da'ai da ba zai ji ya dauko dan daga nesa ba lattakharna bi ladunna in kunna fa'ilin ai da dan zan yi ba zan dauko can nesa ba sai in dauka kusa da ni Muhammadu kenan lattakharna bi ladunna ai da dan zan yi ai kusa da ni zan dauka mai da shi dadin ba zalai shi san inda annabi Isa yake domin sai ka wuce inda annabi Ibrahim yake ka wuce inda annabi Musa yake ka wuce inda annabi Nuhu yake ka tadda annabi Isa inda yake shine karshen ulul azmi minar rusuli ta da lattakal na min laduna da na da na yin dadin aida kusa da ni na kusa da ni zan fara daukan shi shine dana Muhammadu kenan a a wal in kana rahmani waladun fa ana awwalul abidin da Allah yana da ni ne nabi kowa sanin bayin Allah nabi kowa sanin asirin Allah da ni ne zan nuna cewa wannan dan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kudin kani rahmani waladun fa ana awwalul abidina subhana ya koru ga Allah cewa Allah yana da subhanallah sai muna magana a cikin jirgin kasa da wadansu mutane a cikin wannan magana masu cewa Allah yana da da har muka komo to ba sa cewa Maryam matan Allah ba sa faɗin haka to sai nace to shin Allah nan da wace matar suka haifi dan sai kiristan da yake magana cikin shiru sai wata mace bata san dawar garin ba sai ta ce an aro cikin na na maryamu aka sa yesu a cikin ta ce haba uwar gida ni in zan aihu a cikin gida na a cikin asiri zan aihu ba wanda ya sani amma Allah in zai rage anguwa neman cikin wata tukuna ya ara ya sa ɗansa haba uwar gida shekara dubban miliyoyin nan marasa iyaka da Allah ya yi bai yi ɗa ba sai alif ɗari tara da kaza zai yi ɗa kuma ɗan ya shekara shekara talatin da uku makiyansa su kashe masa ɗan a faɗansu ya shi ba yi wani dan ba ko bai kace su ba kafin suna ta kudi yahudawa ba uwar gida ko wani gani Allah ya wadata da barin da lahu ma fis samawati ma fil sama da kasa duk kayan Allah ne babu wani dan Allah ba wani mataimakin Allah komai bawan Allah ne lahu ma fis samawati in inda kun min sultanin bi hada kai ko kuna da wata hujja ne akan cewa Allah yana da ku kawo babu aka buru na Allah ma la ta'lamun kwa yanka wa Allah kariya abin da baka sani ba ku ce Allah ya da subhanallah Allah ba shi da a daga Ibrahim Abdullahi ne zuwa gare ka ya kama kala ana yin itikafi a kowane masallaci ko ko sai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Madina wato ana yin itikafi a kowane masallaci idan wanda yake itikafin juma'a ba wajibinsa bane a kowane masallaci amma idan juma'a wajibinsa ne kuma juma'a za ta sami cikin itikafin to sai masallacin juma'a zai yi domin juma'a wajiba ce itikafi sunna ne sunna ba za ta hana aikata wajibi ba saboda haka ake so a yi shi a cikin masallacin juma'a kawai ina so min bayanin wanda ya hana yin itikafi a cikin masallaci
wanda ya hana itikafi a cikin masallaci eh to ai ubangiji na ce wa man yadda mimman man amara sajidan la ayyuzkara fiha ismuhu wa sa'i fi kharabiha itikafi zikirin Allah ne ba a hana zikirin Allah cikin masallacin Allah ba a hana zikirin Allah cikin masallacin Allah
aka wani zuwa gari ka bayan gaisuwa tare da fatan alheri tambaya ta ita ce mace ce take da take yin al'ada amma baya zuwa mata da sauri sai ringa zuwa mata dubu dubu dubu sai kaman bayan sha biyar ga wata na sai zo gaba da shin za ta ci gaba da yin azumi ne ko ya za ta yi wato duk lokacin da ta ga jini ya diga to sai ta bar sallah azumi ya karye gobe in bata ga in dare ya yi ta riga ta saba yin haka in dare ya sai ta niyan azumin gobe in gari ya waye ta sake ganin ya diga to azumi ya karye sai ta ci abinci to haka za ta riga yi har lokacin da ran da bai zo ba ta yi azumi ta yi sallah ran da ya zo azumi ya karye ba sallah saboda haka kullun dare kenan sai ta yi niyan azumi sai dai gobe in ya diga azumin ya karye dai.
Zuwa gari assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatu zuwa gari ka bayan gaisuwa da fatan alheri ya sai ga ni hajiya mairo adamu badarawa ga sadakan tasliman ishirin fi sabilillahi bayan haka ina roƙon addu'a Allah ya bani lafiya kuma Allah ya jika mahaifana.
Allah ba ki lafiya Allah jikan mahaifanki dukan mu Allah ba mu lafiya Allah jikan mahaifan mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu tambayoyi waɗanda mutane masu motocin haya da masu gidajen haya suna yawan tambaya ba a fitarwa motocin ɗaukan kaya zakka ba a fitarwa motocin hawa zakka ba a fitarwa gidajen haya zakka ba a fitarwa filaye da aka ajiye don arziki zakka amma mutumin da yake sana'arsa sai da motoci ne to idan motocin lokacin zakkansa ya fi ya san kowace kuɗinta to zai kirgo kuɗin ya san motocin da suke wurin sayarwa to kowace ya san kuɗinta so sai ya haɗa kuɗin nasu kimanta kuɗin su da kuɗin da ke hannunsa ya fitar mu zakka motocin da suke zaune suke gidan kasuwa ha ko mutumin da yake sana'a sai da gidaje ne to idan lokacin zakka ya yi ya san gidajen da suke hannunsa to sai ya kimanta kuɗin gidaje kuɗaɗen gidajen da zai sayar din ya haɗa da kuɗin da ke hannunsa ya fitar mu zakka haka mai sai da filaye ba a fitarwa fili zakka amma mai sai da filaye in lokacin zakka ya yi dama ya sami filin ya ajiye to sai ya ya kirgo kudaden da na filaye sai ya hada da kudin da ke hannunsa ya fitar zakka amma motocin hawa motocin daukan kaya ba a musu zakka gidajen kwana gidajen haya ba a musu zakka sai sun tara kudi kudin ake fitarwa zakka wannan ma dan ba ta shafi zakka ce shin aka ga maza menene hukuncin mutumin da ya sayar da gonar ta masara a bayan ta ta goyo danya ya hukuncin zakka wannan gona take zakkan na kan wanda wanda ya sayar din ne shine sai ya fidda zakka sai ya tambayi wanda ya sayarwa buhu nawa ka samu in ya ce buhu ɗari ya samu to shi wanda ya sayar sai ya fidda buhu goma tun da ke ta riga ta zuba tsaba ya sayar sai tambaya ta biyu kuma aka magana da da shi ne da bata zuba tsaba bai sai da gonar ta yi ta soma wata alama mm, gudu salahi to wanda ya saya shi zai fidda zakka amma tun da ta zuba tsaba to shikenan yanzu wanda ya sayar shi zai fidda zakka
a mutum ya- iya tambaya ne idan mutum ya musulunta masalan a sha biyar ga watan azumi aka yi sha biyar din da shi Mm.
to in ka kare zai rama sha biyar din da shi ko yaya zai ai yi?
ba su ba lokacin da watan ya kama azumi ba wajibinsa bane tunda shi ba musulmi bane ka rubuto Mhm, na ji A, za- za- daga kwari mutanen borno ne zuwa gare ka Mm.
gaisuwa mai da fatan alheri mai yawa Mm.
ƙungiyar jewa ne ta hausari Mm.
mu dai ba abin da za mu ce sai allah ya saka maka da alherinsa Allah ya saka maka da alheri.
kuma baya haka Alheri makan diwani.
na'am muna roƙon shehi ya masara mana wannan baiti da muka gani a cikin diwani ina cewa ra'aytu rasulullahi nassan bi annani tasiru nasai رأيت رسول الله كثير له في الكائنات.
كثير له في الكائنات مخفف na'am شيخ إبراهيم هنا cewa رأيت رسول الله نعم.
هنا رأيت رسول الله جاد ببغيتي وما غاب عن الدار برا ولا بحرا na'am manzon Allah ido da ido kuma ya biya mini bukatun da nake ma a wajensa tun daga nan ban rabu da shi ba na'am ra'aytu rasulullahi lasta bi annani safirun lahu fil kainati mukhassisu na ga manzon Allah nayi magana da shi ido da ido ya tura ni in je in zama ambassador sa cikin halitta kuma sai na biyu suna ta ramani ba'un wa ta'un na lahu ramun bi zalim eh wannan wannan bakin daban ne ita ne a Zamani.
ramani ba'un wa ta'un Mhm.
na lahu ramun bi zalim hmm?
haka yake. na lahu ramun bi zalim A- akwai ramun kuwa lamun bi zalillah wato battu ya same ni ina roƙon Allah ya Allah hada shi da zullu lamun bi zali Mm. battu ya cuce ni wato abin da yake daga tsakanin gari na da annabi da garin annabi ya yanke yayi nisa to wannan nisa Allah ya hada shi da kaskasci a daure shi kowa ya ga nisa a daure yanzu ko an daure an daure nisa kowa ya ganshi a daure na shiga wazifa na shiga dariƙa tijjaniya ba a fita kudu na shiga dariƙa tijjaniya ba a fita ba a haɗa da wata dariƙa ba a ziyarta wasu wani sun da suke- suke cikin dariƙa tijjaniya za a kula da sallah cikin jama'a za a biya wa iyaye za a jango wazifa da jango zikirin juma'a yan kawai yan uwa ba a shanta ba kun yarda na ba ku dariƙa shehu tijjani sai kun karɓa sai alhamdulillah ku je akwai an kula da wazifar zikirin juma'a ba'un wa ta'un battu kenan tsakanin kaula da madina madina manzo Allah akwai nisa na lahu lamun bizali zullu ya samu battu To, alhamdulillah lafiya ya mallake wani imani mu mallake wani addini mu mallake wani mutunci mu mallake wani kasar mu albarka na sallallahu alaihi wasallam Allah samu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah gyara lamarin mu Allah gyara zuciyoyin mu da halayen mu da ayyukan mu Allah ya ji ɗan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya ba mu alherin duniya da lahira Allah ya ji alherin duniya da lahira masu neman addu'a wurin mu Allah ya biya bukatun Allah ya biya bukatun su Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya lalata nasaru wanda suke kin Najeriya masu mugun nufi wa Najeriya ko da musulunci Allah ya karya su Allah ba ta sha'anin su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya barka Annabi sallallahu alaihi wasallam masu taimako mu cikin addini Allah ya taimake su Allah ya karfe su Allah ya tsaya musu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره والخاتم لما سبق ناصر لك لك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين